بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الشمائل المحمدية هنا الإمام الترمذي wanda ya rasu shekara ta ɗari biyu da saba'in da tara turmizi dai mai hadisi da ake cewa rawahu turmizi rawahu turmizi shi yayi shama'ilul muhammadiyya kawai sanin su dan saboda sanin siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sanin annabi gaba daya kamar yadda mai ashifa yi ashifa bi ta'rifu bil mustafa al-imam ibn kasir ma yana da littafi irin wannan shama'ilul muhammadiyya haka imam ibn al-jawzi shi ma yana da littafi mai kama da ashafa wajen mujallar hudu ne duka kan sanin annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim qala al-hafiz abu isa muhammad ibn isa ibn saura at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala babu ma ja'a fi khaliqi rasulillah sallallahu alaihi wasallam baban da yazo cikin siffa halittar annabi sallallahu alaihi wasallam yace haddathana abu raja qutaybah ibn sa'id an malik ibn anas an rabi ibn abi abdurrahman an anas ibn malik annahu sami'ahu yaqulu cewa shi ya ji anas yana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance laisa bi dawilil ba'in ba mai tsawo bane sosai wala bil qasir kuma ba gajere bane wala bil abyad al amhaq kuma ba holi bane holi shar holi hot wala bil adam kuma ba ja bane tsaka tsakiya ne wala bil ajal al qaddi ba wanda yake mai gashi tumurmurarre bane gashi wanda yake tumurmurarre wala bi sabd kuma ba gashi bane wanda yake sakakke ba asa wallahi kenan wannan siffar gashin annabi sallallahu alaihi wasallam ba asahullahu ta'ala ala ra'asi arba'in sana Allah ya bashi manzanci a lokacin da yake dan shekara arba'in fa aqama bi makkata ashara sinina ya tsaya a makka shi zamna a makka shekara goma wa bil madinati ashara sinina a madina ma shekara goma nan ya haɗu mafi yawancin kawa amma ba nan ba a makka ai goma sha uku ne mafi yawan ya ambata wa tawaffahu Allahu ala ra'asi sittina sana Allah ya amshi ran shi a wajen daidai shekara 63 ne yankan ne kawai ya hudu walaisa fi ra'asihi wa lihiyatihi babu a cikin kanshi har ya bar duniya da gemun shi 20 na sha'aratan bai da gashi ba su kai ba gashi 20 wanda suke farare kenan bai yi hurhura ba inda sayin hadisi ne bukhari ma ya huddo shi na gaba al-imam yake cewa al-imam tirmizi haddathana humayd ibn mas'ad al-basri haddathana abdul wahhab saqafi an humayd an anas bin Malik kala yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raba'atan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance tsaka tsakiya ne wajen tsawo da gajarta ma'ana laysa bid dawil wala bil qasir ba dogo bane ba gajere bane hasanul jism mai kyan jiki ne wa kana sha'ruhu laysa bi ja'adin gashin shi bai kasance ba tumurmararre ne wala sabdin kuma ba sakakke bane asmarul laun launin shi yana masara masara iza masha idan yana tahiya ya takaffa yana yin gaugawa na gaba hadisi na gaba haddasana in ji al-imam tirmidhi haddasana muhammad ibn bashar قال يكي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول ناجي براء yana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance rajulan mutum ne mai gashin shi sartacce marbu'an kuma tsaka tsakiya shine rab'atan ba ida ma bainal manki baina tsakanin kafada shi da kafada mai hwadi ne mai kafada mai hwadi azimul jumma yana mai yawan gashin da ya sauko ƙasa gashi wanda ya sauko a ƙasa shi ake ce ma aljumma yawa ila shahamati uzin ila shahamati uzin har zuwa da dabra ga kunnuwan shi su gashin shi ya sauko zuwa ga dabarin kunnu alaihi hullatun hamra yana da ado wanda yake ja kayan sawa da riga da wando sai sun gama ake ce musu hamra wanda siffa daga sama har ƙasa kala ɗaya su ake ce ma hulla kenan jajaye ma ra'aitu shay'an qaddu ahsana minhu nan ma yana da cikin mukhtalaful hadis gashi an ce yana sa jajayen kaya kuma ya hana wani hadisin wajen sa jajayen kaya to aiki ya ci karo da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam malaman usulul fiqh sun san yadda ake hada kansu ma ra'aitu shay'an qaddu ahsana minhu ban taba ganin wabi wanda yake kyau game da annabi alaihi salatu wasalam ba shi ma nan bukhari ya hudu cikin manaqib hadisi na hudu al-imam yake ce haddathana muhammad ibn gailan qala haddathana waki wa haddathana sufyan an abi ishaq an al-bara ibn azib qala yake ce ma ra'aytu min zilin matin ban taba ganin ma'abucin lamma ba lamma ma'ana gashi wanda ya sabko kasa shi yake ce ma lamma kamar jumma ne ila shahamatu uzini wanda ya kawo wannan kinshi yace fi hullatin hamra cikin ado wanda yake ja ban taba gani ba ahsana min rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahu sha'arun yadribu mankibai yana da gashin da yana taba kafada shi ba'idun ma bainal mankibai tsakanin kafada shi yana da hwadi lam yakun bil qasir wala bil dawil ba gajeri bane ba dogo bane kenan tsaka tsakiya ne na gaba الإمام يكي حديثي نبي حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مدم عن علي بن أبي طالب قال يكي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير النبي صلى الله عليه وسلم بكسن جميع تصوني باغجيري بني شسن الكفين تاهين شمي أبن النمي سلبين من كبري wal kadamaini da diga-digai suna da kabri dakhamar ra'as kan shi yana da haɗi dakhamul karadis kuma ya kasance ƙasusuwan shi da suke mahaɗa dukkansu manya ne kamar ƙashin da ya kasance a magama magama ta hannu da ta ƙafafuwa dukkansu manya ne ɗawilul masarba ya kasance yana da tsawon gashi wanda yake na na kirji iza masha takaffa a takaffu'an idan yana tahiya cirata yake ka annama yana haɗu min sababin kamar yana sabkowa daga tudu ma'ana tahiyar shi ba tahiya ba ce ta sando da kasala tahiya ce wata mai kama jikin shi lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu ban taba gani gabanin shi ba ban taba ganin kamar shi ba haka nan bayan shi ban taba ganin kamar shi ba sallallahu alaihi wasallam na gaba al-imam yace haddathana sufyan ibn waki haddathana abi an al-mas'udi bi hadha al-isnad nahu bi ma'anahu da ma'anan wancan hadisin na gaba al'imam ya ce haddasana Muhammad bin Abdatar Dabbi al-Basri ya koro sanadin da har zuwa inda yake cewa min walad Ali bin Abi Talib ya ce kala Aliyu Ali yake cewa kana Ali Ali ya kasance idza wa safa Rasulullah sallallahu idan zai siffanta Annabi sallallahu kala sai ya ce lam yakun bil dawilil mumaggidi bai kasance mai tsawo ne sosai irin tsawon da ya wuce hankali wala bil qasiril mutaraddid ba gajere bane irin gazarta ta wada wa kana rab'atan min al-qawmi a tsakiya ne cikin mutane lam yakun bil ja'd ba mai tumarmaran gashi bane alqadadi wanda ta ya tumurmure sosai wala bi sabd kuma ba mai sakakken gashi bane mai sauki kana ja'adar rajulin ya kasance gashin shi mai dan tumurmurewa ne kuma wanda yake sarce a sarce yake wanda yake gwanin kyau wala mai kun bil mutaham annabi alaihi salatu wassalam bai kasance ba al mutaham mai jiki haka mai katan jiki wala bil mukalsim ko bai kasance mai kewayen huska huska shi bata kasance ba kamar ran ne haka wa kana fi wajhihi tadwir amma kasance a cikin huska shi akwai kewaye abyadu musharabatun ya musharabun ya kasance gashin da ke cikin wannan kinshi gaban shi ya kasance ja ne gashin shi na saman cikin shi kirji ada ajal ane ne idanuwan shi sun kasance annabi alaihi salatu wassalam idanu ne masu faɗi ahadabal ashfara leban shi ya kasance lebo ne mai faɗi jalil mushasi ya kasance katid ya kasance mai karhi mai girman wannan kasusuwan ne al mushashi wal katid duka sunayen kasusuwa ne wanda suke jikin mutum ajara da ya kasance matsaraici ne wanda idan ya tsaraita to jikin shi jiki ne wanda yake mai kyau baina katifaihi khatimun nubuwa tsakanin wannan kinshi tahin shi akwai khatimi na annabta wa huwa khatimun nabiyina shine cikamakin annabawa ajwadun nasu sadaran yahi kowa yalwa kirji wa asdaqun nasu lahaja yahi kowa gaskiyar rai wa aliyanuhum arikatan kuma yahi su tabshin arika duka zan mu kai ga fassarar su wa akramuhum ishra kuma yahi kowa karamcin zamantakewa marra'ahu badihatan duk wanda ya ganshi a matsayin kwarjini ha bahu zai ji tsoron shi wa man khaladahu ma'rifatan wanda yake mu'amala da shi a matsayin ya san shi a habbahu zai so shi ya qulu na'itu mai siffanta shi yana cewa lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu ban taba ganin kahin shi ba ko gabanin shi ban taba ganin kwatankwacin shi ba qala abu isa abu isa yake cewa sami'tu ja'far aba ja'far muhammad ibn al-husaini qala yake cewa sami'tu al-asma'i ya qulu naji asma'i babban malamin lugha yana faɗa cikin tafsirin siffatun nabi tafsiri na siffar annabi sallallahu a cikin hadisin akwai kalmomi masu tsauri wanda sai mai malaman lugha sun fassara su shine asma'i zai fassara turmizi zai kawo almumagidu shine azahibu dul azahibu dulan wanda tsawon shi ya tafi sosai kala yake cewa samitu arabiyan ya kuri fi kalami naji ma wani bakau yana faɗa cikin zancen shi ta magada fi nashabatihi ai maddaha maddan shadidan ya meke sosai walmutaraddidu almutaraddid shine addakhilu ba'du ba'dun kisaran wanda bangaren shi ya shiga bangare saboda gajarta kamar wada wa amma alqadadu amma alqadu shine fa shadidul juuda mai tsananin tumurmurewa gashi wa rajulu ar-rajul kuma allazi fi sha'rihi hujunatun wanda a cikin gashin shi akwai karkacewa gashin shi gashi ne mai karkacewa ai ta sannin qalil al karkacewa kadan gashin yake da wa amma al-mudahham amma al-mudahham kin da ya faɗa shine falbadun al-kasirul lahami wanda yake kato mai yawan naman jiki annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka nan bane wal mukalsam al mudawwarul wajhi shine wanda huskar shi ta niki an kewayo al musharabu shine allazi fi biyadihi humra wanda cikin horin shi ya dan sa ja horin shi ya sa ja shine ake cewa al musharab wal adaju shine shadidu sawadul aini wanda idan shi bakin idan shi yana da tsananin baki ƙwayar bakin wannan tana da tsananin baki sosai wal ahadaba at-tawil al-ashfar al-ahadab shine mai fadin shi leban shi suna da fadi wal katadu majma'ul katifain matattarar abin nan matattarar ta ta wannan ka hada huwa al-kahil shine ake cewa al-kahil inda anan ake yin kaho wal masruba shine ash-sha'ru daqiqul ladzi ka'annahu qadibun min as-sadri ila surra al masruba shine gashin na wannan shi gashi yan kanana kalan kalan wanda suke kamar yan haki wanda suke daga kirji zawwa cibiya su ne ake magana wa shasunu shine algalizul asabi min alkafain wal garmain mai digadigin shi da yatsin shi da tafuffukan shi da digadigin shi duka suna da wannan suna da kabri wa taqallu aynahu an yamshi bi quwwa shine rika tahiya da karhi wa sababu alhuduru na qulu in hadara fi su sabubin wa sababin sababin kama annama sa'ul mai sabon kama yana sabuwa daga saman tudu gangarawa gangara shi ake cewa sabab wa ƙauluhu jalilul mushashi ne ru'usul manakib kafaɗin shi kawunan kafaɗin shi sun kasance masu girma ne wal ishra kuma shine as-suhba abuta wa ashiru as-sahib wal badiha al-mufaja'a wanda kai tsaye ya zo ga annabi ba tare da ya san shi ba yuqalu ana cewa badahatuhu bi amrin na mushi barabuwa da lamari ai faja'atuhu na zo mushi mufaja'a yayi ko wannan yana da tsawo na gaba hadisai bakwai ne ko سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله